بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin daya ga watan hudu watan rabi'u nithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid na babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babun mina shirki alisti'adatu bi ghairillahi ta'ala da shine babi na sha uku a karatunmu na 27 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك rawahu muslim na'am malam yace babun wannan babi zai yi mana magana akan cewa mina shirki al-isti'azatu bi ghairi Allah ta'ala yana daga cikin shirka neman tsari daga wani Allah subhanahu wa ta'ala tunda mun san da cewa al-isti'aza nau'un ne min anwa'il ibada fardun ne min afradil ibada جزء ne min ajza'il ibada jinsun ne min ajnasil ibada an gane ko daka la yusrafu hadha an-naw' wala hadha al-juz'u wala hadha al-jinsu ila ghayri Allah subhanahu wa ta'ala ومن فعل ذلك يكون مشركا بالله عز وجل كالدعاء ويعني الاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي قد ذكرناها مرارا وتكرارا فإنها لا تصرف إلا له وحده لا شريك له فيها لا تصرف لأحد كائنا من كان ملكا كان أو نبيا فضلا عن أن يكون وليا أو صالحا أو غير ذلك تهكذا وان دي نمسأر وني wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala a cikin abin da babu mai iya yi sai Allah, cikin abin da babu wanda zai baka tsari a cikinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi ke ba da kariya, to sai ka nema daga gurin wani to ka yi shirka. Wallazi yujiru wa la yujaru alai, Allah shi ne wanda yake ba da kariya ba mai kare shi. qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman ce musu waye yake kare ku yake tsare ku da daddare ko da yini in ba Allah ba ɗaya daga cikin fassarori biyu da akai to Allah shine mai bada kariya shine mai tsarewa wa qaulillahi ta'ala kuma wannan babi zai yi mana magana akan fadin Allah ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi aljanu ke cewa kuma lallai yanda lamarin yake ya kasance akwai wasu mutane wasu jama'a daga cikin mutane wasu mazaje daga cikin mutane ya'udhuna bi rijalin min aljinni suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahakan wannan sai ya ƙara mawa mutanen tsoro da furgici fazaduhum rahaka adh-dhamir ya'ud ila الرجال من الإنس وسكت يعود إلى رجال من الجن ومن شين أقرب ضمير su fazaduhum rahakan ya ƙara musu taurin kai da kangarewa duka zai iya ɗauka amma alkhawfu wa zu'ur shi ya fi wa huwa ya udu ilal insi duk da wasu sun ce ya udu ilal jin aljanun ma suna tsoron mutane gani ai su sai suka ga kuma daga baya mutanen suna tsoronsu suka ce a to shi kenan yan suka fara shiga jikinsu suna sa musu hauka da takhabbubi cikin al'amura wannan aya a kamar yanda ibnu kathirin ya ambata cikin cikin ainihin wato tafsirin shi cewa ai kunna nara anna lana fadlan ala al-insi li'annahum kanu ya'udhuna bina abinda aljanu ke cewa ke wato mun kasance muna ganin cewa muna da falala kan mutane saboda suna neman tsari da mu idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan min albarari in suka sauka a wani guri ko suka sauka a wani guri wanda yake a dauke da kai ababan tsoro guri mai sarkakiya za a iya tarar da macizai da kunamu da zakuna da kaza a cikin shi to suna neman tsari da aljanu وغيرها كما كان عادة العادة العرب في جاهليتها وعند هكذا يزم العادة اللاربوان أجاهلية يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان suna neman tsari da sarkin aljanun da ke wannan gurin an yusibahum bi shay'in yasu'uhum dan kar ya shafe su da wani abu da zai cutar da su kama kana ahaduhum yadkhulu bilad a'da'ihi fi jiwari rajulin kabirin wa dhimamihi wa khafaratihi kamar yadda a zahiri tsakaninsu da mutane ‘yan uwansu a jahiliya in mutum zai shiga wani gari da suka kasance suna da rikici da su to sai ya shiga da zimma ta wani babban mutum wanda yake da alaka ko kawance da shi ya yi kyakkyawar alaka da shi sai ce to ya shiga da ƙarƙashin kulawar wani saboda hurmar wancan sai a kyale shi to haka in suka sauka wani guri cikin daji ko cikin sahara to sai madadin su addu'a da annabi ya koya tun da jahiliya ce sai su roƙi tsari daga babban shaidanin da ke gurin ya kare su kar wani shaidani cikin ƙananan shaidanu ko wata dabba ta cutar da su ina fata an gane wannan kamar yadda ibnu kathir ya hakaito daga al-imamu suddi wanda kuma wannan ibnu abi hatim ya kawo waɗannan athar din cewa sun kasance kanar rajulu ya khuruju bi ahlihi fayati al-ardh fayanziluha fayaqulu a'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min al-jinn an udarra ana fihi aw mali aw waladi aw mashiyati ke ya sauka gurin sai ce ina neman tsari da shugaban aljanun da ke wannan yankin gaba daya ya kare ni kar wani shedani ya cutar da ni ko dukiyata ko ƴaƴana ko kuma ya cutar da dabbobina فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك idan ya nemi tsarin aljanu koma bayan Allah to sai aljanun su dinga tsoratar da mutane koma bayan Allah sai zama duk sanda zai zo gurin sai ya nemi tsari daga wannan shedana in ba haka ba to tunda ya canfa sai wani abu ya faru da shi ko da dukiyar shi ko ƴaƴan shi ko zure ko ainihin dabbobin shi ya riga ya canfa ina fata an gane wannan ibn abi hatim ya ruwaito makamancin hakan daga ikrima ko kuma abin da ya saba ma hakan cewa kanal jinnu yafraquna min al-insi su kansu aljanu suna tsoron mutane kama yafraqul insu minhum aw ashad kawai da mutum ke tsoron su bal tsoron su ma yafi na mutane da ke musu wa kanal insu idza nazalu wadiyan harabal jinnu mutane da in sun sauka a wani kwari za su yada zango aljanin tserewa ma suke da guduwa suke fa yaqulu sayyidul qaumi na'udhu bi sayyidi ahli hadha alwadi to sai shugaban mutanen yace muna neman tsari da shugaban wannan wato kwari na aljanu fa qala aljannu sai aljanu suka ce narahum yafraquna minna kama nafraqu minhu to ashe tsoron tsoro ne ashe tsoron mu suke ji su ma fadanaw min al-insi sai suka shigo cikin mutane fa asabuhum bil khabli wal junun suka shafe su da wato ainihin farfadiya da, da ainihin hauka fadhalika qaulullahi wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ina fata an gane wannan to akwai maganganu na, na malamai ibnu uh, abul aliya ruwaito daga ardashi da ar-rabi' ibnu anas kenan da kuma zaid ibn aslam suka ce rahaqan ay khawfa al'aufi ya ruwaito daga ibnu abbas fa zaduhum rahaqa ay ithman zunubin kafuran sai ya karu qatada daga mujahid zadal kuffar tughyana kafuran wato na cikin aljanu sai suka ƙara jiji da kai da kangarewa to don haka fassarar da za ta fi dacewa da a nan gurin shine mutanen da suke neman tsari da aljanu kenan bayan in ma wacan fassarar ta tabbata bayan aljanun da suna tsoron mutane daga sanda suka gano mutanen na tsoron su eh shi suke ci abin da ke baka tsoro wata ran zai baka tausayi to sai suka dawo kuma suna cutar da mutanen hatta kai mutanen na tsoron su suna neman tsari daga sharrin su wannan ya ƙara ma aljanin girman kai da ainihin dagawa su kuma ya ƙara wa mutanen tsoro na cikin jahiliya to wannan abin da ke faruwa a al'adar jahiliya kenan suna neman tsari da wani Allah kaga shirka ce da musulunci ya zo sai ya kashfu shubuhati musulunci da ya zo sai ya musu wankin tsarki ya musu wankan tsarki sai malam ya kawo hadisi ya ce wa an khawlata binti hakim arwaito daga khawla bintu hakim radiyallahu anhu anha Allah ya ƙara mata yarda. Khawla bintu Hakim wato Ibnu Umayya kenan As-Sulamiyya wadda ta kasance ana mata alkunya da Ummu Sharik. Ta kasance matar Uthman ibn Maz'un ne wanda yake akhur Rasul sallallahu alaihi min ar-radha'a dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam na shayarwa. Wanda yayi wafati a farko-farkon hijira zuwa Madina. ta kasance ana cewa ita ce alwahiba allati wahabat nafsaha wadda ta yi kyautar kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in yana da bukata ya aure ta sai annabi sallama bai aure ta din ba ko kuma minal wahibat don alla'i wahabna anfusahunna suna da yawa an gane ko ibnu abdul bar yace wa kanat salihatan fadila wa kanat salihatan fadila kasance mutuniyar kirki ce mai falala babu takamiman wafatinta radiyallahu anha wa ardaha tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani masauki ya sauka a wani guri Sheikh Al-Uthaymeen yace nan zai game cikin gari ne ko a daji guri na yada zango ko kuma gurin zaman dindindin ko sabon gida ne ma'ana kai ko zama za ka yi an jima ka tashi saboda ya yi na kira man nazala manzilan aga na kiran nan ta yi umumi ko tunda wato ta zo a siyakin sharaɗi ne daga kowane kalan guri ne mutum ya zauna ya karanta wannan addu'a faƙala a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta in ya faɗi haka lam ya durrahu shay'un hatta yarhala min manzilihi dalika ba abin da zai cutar da shi har ya tashi ya bar wannan gurin muslim ya fitar da shi 2708 2700 da ainihin wato 8 to cewa a'udhu bi kalimatin lahi tammat ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kaga nan ya saba ma al'ada ta jahiliya na neman tsari da aljanu da suke tunda kalmomin Allah sifa ce ta Allah sifar Allah subhanahu wa ta'ala kuma kaga ba halitta bace ba sifa ce abadiya azaliya ba ta da farko ba ta da ƙarshe kalmomin Allah da wannan hadisin ka wanda ibn al-qayyim ya hakaito da shaykhul islam qablahu cewa al'imamu Ahmad sun yi riko da ire-iren waɗannan hadisai da ke ƙara tabbatar da aƙidar alƙur'ani maganar Allah ne, da ku wanda suka ce kalimatin la ana nufin alƙur'ani mai girma, da ya ce wa tammat kalimatu rabbi ka sidkan wa adila. To, a tammat ɗin wasu ɗauki fasarata daga waccan ayat ta cikin an'am, wa tammat kalimatu rabbi ka sidka, ya'ani kalamullah tamun fi sidqi. cikakken gaskiya ne babu ko adna shakkin a cikin shi shi yasa ce zalikal kitabu la raiba fi sannan maganar Allah adalci ne a cikin hukuncin shi in ka ji ya ce a kashe wani iya adalcin da za a mai kenan in ka ji ya ce a guntule ma wani hannu ko a jefa wani ko a zana wani ko a kaurace ma wani ko a koruwa ne to iya adalcin da za a iya mushiki babu adalcin da ya fi wannan shi yasa za ka ga mutane suna wuce iyaka gurin hukunci kamar yanzu misali yankuna na kurmi in mutum ya yi sata za a ƙona taya a rataya mushi taya a banka wuta a ƙona shi hakan ya sa an daina satar ba inda ake sata kamar wannan gurin kaga sun yi hukuncin da ya wuce na Allah ma a gurin tsanani tunda hannu Allah ya ce a yanke ko to su sun kona barawon a gurin kona barawon ma sai an sace moto wanda ya rugo da gudu ya ya bar motan shi ya je ya dibo Peter ya san sai ya dawo babu motan shi ko a sace mai salula ko takalmi kaga me wannan hukuncin bai yi rad'u ba bai tsawatar ba sau da tsawatuwa da gyara yana cikin shari'a ne ba cikin kausasa hukunci ba akwai kasashen da harbewa ake in mutum ya sata ko ba a daina satar an gane gun to da haka ba abin da zai zaunar da mutane lafiya face sai abu mai abu alkur'ani da sunna shi yasa Allah ya ambaci qur'ani da cewa ruha kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina dan shike bayar da rayuwa mai dadi shike bayar da rayuwa rayuwa mai dadi wanda ya aiki na kwarai shi zai huta a duniya ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا كو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة دون دي أيكي نقري نمجني كو مچي wannan shi zai samu rayuwa mai tsarki mai tsafta mai dadi amma shi kafiri kullun cikin nakadul aishi yake man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma zai zai tashi a matsayin makahu ubangiji Allah ka tsare mu ranar gobe alkiyama tunan da ya ce wato ainihin man nazala manzilan faƙala a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah ya halitta ma dinnan wasu malamai suka ce ba istighraqiyya bace ba mausula ce wadda ba ta daukan ma'anar al-umum al-itlaqi lafazinta na umumi ne amma ba al-umum al-mutlaq bane suka ce abinda ake nufi at-taqyidul wasfi ne التقييد الوصفي ma'ana shine min sharri kulli makhluqin fihi sharri kaga kamar khaliqu kulli shay'in kulli shay'in sai khaliqu kulli shay ai magana alqur'ani bai shiga ciki ba kuma shi shay'un ne ko Allah bai shiga ciki ba to sai dai ana nufin khaliqu kulli shay'in makhluq Allah shi ya halicci duk abin da yake halitta ne to anan ma min sharri ma khalaqa daga sharrin duka halittar da ke da sharri daga cikin halittun Allah dan ai annabawa ba su da sharri mala'iku ba su da sharri aljanna ba ta da sharri ko ba haka ba zaka sharrin me sharri cikin halittu ake nufi kaga da mutane kaga akwai sharri tattara da su daga magarin mutane akwai dabbobi masu sharri akwai dabbar da ba ta cutarwa kana kallanta tana kallanka za ka rayuwarka ta yi rayuwarta ƙila sai dai kai ka zama mata sharri ma in ta ganka ta gudu amma akwai dabbobi da ƙwari masu dafi masu sara ko masu cizo ko masu harbi ko wani abu makamancin haka akwai dabbar da sabatta ma in ka taɓa za ta cutar da kai to kana neman tsarin Allah daga sharrinsu da sharrin mutum da sharrin aljani da sharrin duk wani mai sharri a lokacin da zaka zauna a wani guri ko zaka yada zango a wani guri kai wannan addu'a kuma zaka ga biyan bukata in kaga ka zauna wani abu ya cutar da kai to matsalar daga kai ne ba daga sababin ba addu'ar kenan ita ba ta da matsala kai din ne zaka iya samu tsaka wanda Sheikhul Uthaymeen ya ambata kuma wannan addu'a kamar yanda al-Imam al-Qurtubi ya ambata yace hadha khabarun sahihun wa qawlun sadiqun alimna sidqahu dalilan wa tajribatan yace wannan hadisi magana ce ingantacciya ai tana cikin muslim kuma yace ainihin a khabarun sahih kuma wa qawlun sadiq magana ce ta gaskiya mun san gaskiyar shi ta hanyar dalili tunda dalili ya zo da shi ko wa tajribatan kuma mun gwada mun gani inji al-qurtubi yace fa inni munzu sami'tu hadha alhaditha domin tunda naji wannan hadisin to amiltu alaihi na ta yin aiki da shi samitu hadha al-khabara amiltu alaihi falam yadurrani shay'un ila an taraktuhu ba abin da ya cutar da ni duk in zan zauna a guri ne wannan addu'a ban tashi da wata matsala sai da wata rana gafala ta kama ni ban yi ba shikenan wato ila an taraktuhu faladghatni aqrabun bil hudbati layla daga saman wani tudu sai kunama ta harbe ni da daddare fatafakkartu sai na tunani na tunani fi nafsi fa idha bi qad nasitu an ata'awwadha bi tilkal kalimat sai gashi ashe ban yi ban roki tsarin Allah da waɗannan kalmomin bane in dai kai imani daga ƙwaryar zuciyarka daga kokon ranka cewa Allah zai kare ka sababin wannan addu'a to in kai zaka samu kariyar Allah amma da sauran shakku to fa har yanzu walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum kenan daka ana inda zanni abdi bi in kana zatan kai wannan ba zai kare ka ba to ba za ka samu kariyar ba Allah ya samu dace na'am qala rahimahullah fihi masail al-ula tafsir ayat al-jin الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك نعم ولن يتشي فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن فسر آية الجن أي من جي بيان تكو المسألة الثانية كونه من الشرك كسن شيور كونه ما هو الاستعاذة بغير الله كسن شيور نيمان سألي أي شيني واتو قندن بابنكو neman tsari da wani Allah shirka ne mun ji kuma dalilin da yasa ya zama shirka saboda me saboda ibada ce isti'aza ibada ce kuma isti'aza ba a yin ta daga wani Allah sai dai akwai tafsili kamar al-isti'ana ne shi ma al-isti'ana da al-istighatha da al-isti'aza akwai isti'ana ta ibada akwai istighatha ta ibada akwai isti'aza ta ibada akwai neman taimako na ibada shine fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah akwai neman dauki daga na Allah shine fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah akwai shi ma al-isti'aza neman tsari fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah amma duka waɗannan ukun akwai wanda Allah ya ba dan adam aro kaga taimako ai Allah ta'ala ya ce me wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yana akwai at-ta'awun har ya zargi wanda ba sa yi munafikai kenan wa yamna'una al-ma'un ba sa taimako suna hana taimako amma taimako na abinda mutum zai iya yi da Allah dan ranta mun dala goma Allah taimaka ka ban sukari in sa magarin rogo na in sha dan adam zai iya Allah ya bashi aran wannan an gane ko agaji shine ka shiga wani hali a kawo ma tallafi ko a kawo ma tallafi motan ka zai fadi kace da Allah agaza mu ba daga na aka samu yan agaji ba na kungiya daga aka ce me agajin su motuna su zo su tsare su tsare mutane ai sun agaza maka sun tallafa maka tare ma motuna ka a zo a sace muku moto su daidaita sahu su gyara masallaci su share masallaci su shimfiɗa tabarmi su yi kaza su yi kaza ayyuka ne masu kyau ayyuka ne masu kyau wanda kaga ko mata ai suna agaji a filin yaki annabi sallallahu yana tafiya yaki da mata amma ba yaki suke ba in wani ya ji ciwo sukan zo su yi mai hydrogen su wanke mai ciwon su sa mai bandeji suna ɗibo ruwa suna raba mawa mayaka a ga wannan agaji ne amma ya ƙudirna alaihihun suna da iko a kai amma agaji akan wani abu ka ce Allah agaza mun in yi arziki wannan ba wanda zai agaza masu ya Allah ko da wani ya baka jari tallafi ne sababi ne kuma za ka iya wargaje shi ko ai wanda Allah ya talaka ne zai mutu matsiyaci in duk gidansu masu wadata ne wallahi ba zai yi arziki ba amma an ba shi zai watsa har ai ta ganin laifinsu ai ana yin haka ko ce su wani sun ƙi taimakon Allah kaɗai ya san ƙoƙarin da suke to ƙashin tsiya gare kila bayan da aka iya da shi bayan da aka iya da shi in duka shi kenan duk in duk yayyanka malamai ne da iyayenka dole sai ka zama malami bayan da za su yi da kai in Allah ya yi ƙwaƙwalwar doɗaɗɗiya ce ba za ka yi karatu haka kowane bangare to daga cikin abin da dan adam yake iyawa na ya taimaka ma ko ya agaza ma ko ya tsare ka daga wani abu ba shine ake daukan jami'an tsaro ba yanzu za a tafi kwamba sai a dauki me a dauki escort ko motan soja hudu ko biyar wasu gaba wasu baya wasu tsakiya sababi ne su duk da haka in bala'in ya zo cikin kwamban sai a janye mota ko a tare mutum ba su iya kare abin da ya kasance muƙaddar ne min lauhin mahfuz amma sababi ne wannan ya halatta babu laifi ya halarci yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran a filin yaki yace waye zai yi gadi na yace ni ne wani yace ni ne da ya daga sai ya ga az-zubair ibn al-awwam sai yace inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawariya zubair ibn al-awwam kaga wannan tsari ne wanda yake dan adam zai iya amma tsaro kama wancan na aljanu kawai ka ce aljanu su kare ka ka kai kwanciyarka wannan ba mai kariyan nan ba mai iya baka ita sai Allah ka sauki wani guri ka sauka wani guri kana tsoron wani abu ya cutar da kai sai dai ka nemi taimakon Allah a gurin dan babu mai iya yi sai Allah abubuwan da za su iya cutar da kai din wasu gaibu ne dan adam bai san su ba ba zai iya kare kanshi ba ma daga gare su ba zai iya kare kanshi daga gare su ba لا ينصرون من أنفسهم ولا لا يستطيعون لهم نصرهم ولا أنفسهم ينصرون su kansu goma kan ba su iya kare kansu ai ana cewa cikin dalilan da suka sa fitrar sayyiduna abubakar ta nisanci bautar gumaka tun a jahiliya a tarihi ne ake kawowa taron baban shi zai je wani guri sai ya ce to ka tsaya cikin ka'aba gunkin gidansu na banu taim ya ce kai ta roƙon shi kai ta addu'a ta ibada baban ya tafi ya bar shi can ya kalli gunkin nan ya a hali ɗaya yake fatin tun yana ɗan ƙarami haka ya san shi kaga ai gwara shi yana ɗan ƙara ƙiba ya ƙara girma ya shi ko gunki yana nan yanda yake sai ce mai to wai tukunna gunki yunwa ma nake ji ba sama mun abinci shuru ya kishi nake ji ina buƙatar tufafi shuru to da ya ja gefe sai ya ɗau dutse ai alal akalli mutum ya kara kanshi ko sai ce gunki ga kai ta kanka ne sai ta kuma sai tigare ya zame shi ya bangare mai kai yace ha wanda da bai iya kare kanshi ba bayan da za a iya kare ni a haka annabi ibrahim ya ko faraga ila alihatihim fa qala ala taakulun wai ku ba kwacin abinci ne malakum la tantiqun ana ta magana ku bana amsa faraga alaihim darban bil ce to ku tare sai ya rugurguje su ya gano ya ƙara tabbatarwa cewa shirme ne to saboda haka a sai ce kaunuhu min shirk neman taimako ko neman tsari daga wani Allah subhanahu wata'ala shirka ne al-thalitha al-istidlalu ala dhalika ala dhalika bil hadith kafa hujja da malan yayi akan cewa neman taimakon wani Allah shirka ne da hadisi wani hadisi hadisin خولاكو بنت حكيم لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة domin malamai sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa kalmomin ubangiji maganganun Allah ba halitta bane ba wanda muka ce Sheikhul Islam da Ibn Qayyim sun hakaito daga wa daga Imam Ahmad da wani wanda suka faɗa haka قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك سكتي saboda neman tsari da wanda yake halitta ne ai shirka ne in ba dan haka ba me yasa aka zargi waɗancan mushrikan na jahiliya da cewa suna neman tsari daga wasu daga cikin aljanna kana rijalun min al-insi ya'udhu bi rijalin min al-jinn karkashin wannan aka ce kenan su ma aljanu maza da mata ne inda kaji an ce rijal to akwai wato mukabilin shi na nisa sabanin mala'iku ba ka taba ji an ce rijalun minal malaki ba ko minal mala'ikati ko rajulun minal malaki sai dai a ce anihin malak kawai mala'ika an gane ko amma su aljanu tunda aka ce rijalun minal insi kenan wanda rijalun minal jinni kenan akwai nisa'un minal jinni ko wanda wannan abu ne tabbatacce kuma tajriba ta nuna ko malam muzakkir kuna ruqya sai ku ji wata mace namiji ne amma aljana mace ta shiga jikin shi har ma malamai suka yi sabani kan shin jinniya za ta iya aure da insi ko insiya ta aure da jinni duk da dai auren haramun ne a zance mafi yanga to gurin saduwan ma an yi sabon suka ce zai iya yiwuwa har aka yi sabani to in an samu hakan akwai wanka ko ko ba wanka eh su malaman ko ilimi ya yawa suna tattaunawa kan hakan musu banmu da alwala da tsarki tukunna yawwa gaskiya ne to saboda haka wannan hujja ce akan cewa neman wato ainihin tsari daga wani Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto haɗa Allah da wani ne zai zamanto shirka ne na'am الرابعه فضيله هذا الدعاء ما اختصاري falalar wannan addu'a duk da bata da yawa tana da fa'ida shine ba abin da zai cutar da kai a wannan gurin inda ya kai wannan addu'a kaga ko ai salama ita ce mafi girman arziki aminci ba abin da ya kai zaman lafiya zama arziki to in kai addu'ar za ka samu amincin Allah subhanahu wa ta'ala ko wani haƙirin mutumi mai nufaƙa Allah sai ya kare ka daga sharrin shi an gane wannan alkhamisatu anna kauna shay'i tahsulu bihi maslahatun dunyawiyyatun kasancewar wani abu ana samun maslaha ta duniya da shi min kaffi sharrin aw jalbi naf'in na kamewa ko tare wani sharri da jawo wani alkhairi la yadullu ala annahu laysa min ash-shirki baya nuni akan cewa ba shirka bane baya nuni akan cewa ba shirka bane me yake nufi eh neman taimako ko neman tsarin da suke yi da aljanu a jahiliya ai suna ganin tasirin shi tunda sun canfa idan ba su nemi tsarin sayyidul jinni din ba sai wani abu ya faru da su a cikin dukiyarsu ko cikin ƴaƴansu ko cikin dabbobinsu ko ko a karan kansu amma an suka nemi tsarin tunda har qurbani suke gabatar ma washi sarkin aljanna ayi yanka ayi wane sai kuma su ga sun tashi lafiya to wannan kar ya rude ka kaga maslaha duniyawiyya ta ja wani ya ce a to kenan abun nan daidai ne yanzu matsafa da 'yan tsubbu da wane ne akwai abubuwan da zaka ga sun yi sun faɗa an yi kuma an samu biyan bukata ta duniya to wannan ta lalace ta ubangiji wani ya zo da la ya ɓata shi ya yi sata ya ɓace ba a ganin shi a harbe shi bindiga ba ta kama shi ba a yi kaza dukkan wannan ya ruɗe ka yau mecece duniya mecece duniya lahira ake kallo abu asalin shi ake kallo in dai Allah ya hana ba a kallon me alfanin shi duk amfanin shi to sharrin shi ya fi amfanin shi yawa in yana da amfani a duniya ɗaya to yana da sharri dubu a lahira to sai ka haƙura da shi kuma ita duniyan nan ƙarewa za ta yi za ka manta da daɗin da ka ji a duniya in dai mutum ya kasance ɗan wuta ne lahira shi ne gidan tabbata nan ne za ka shiga ni'ima ta dindindin ko azaba ta dindindin to kar mutum ya banzantar da lahirar shi domin duniya wadda take faniya ce mai karewa ce daga koda abin nan yana da wani tasiri a zahiri in dai shirka ne in dai saban Allah ne ka haƙura ka yi bautar Allah koda ba za ka ga tasirin ta ba a duniya ballanta nama akwai shi ita ce ke da tabbas a lahira ita ce ke da wato za ka samu tasiri tabbatacce a ranar lahira ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to sai mu tashi babi na gaba insha Allah right